da za ka fara tafiya a yanzu za a fara za su gaba da karatu da aka kama biya da kan hausu da sauran na ganin isa na yanzu za a ɗauki da kuka a yi da kafin fara wani ya sauka ko tara ko da ɗauka da za a ɗauki a kama ko da a dawo kuma a cikin gari a samun yanzu duniya ne mutum da ya fara
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله za mu ci gaba kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar daga inda ajiya muka tsaya faslun a sheik abul hassan ashazali ta cewa wannan fasali ne wa sunan salati samaniyata ashara sunnonin sallah su goma sha takwas ne al'ula kira'atu sura sunna ta farko karatun sura ya ce kira'atu sura ne saboda a sunnar za ta kasance idan ka karanta sura cikakkiya ko da ayoyinta ba su da yawa misali ka karanta inna a'tayna kalkausar full cikakke da kuma ka karanta wasu ayoyi suratul baqara ayoyi goma ko ashirin to karanta sura cikakkiya din ko da ayoyinta ba su da yawa ya fi akan karanta wasu ayoyi da yawa in aka hada su ba sa ba da sura cikakkiya aw ma yaqumu maqamaha ko kuma abin da zai zai tsaya a matsayin sura din yana nufin za ka iya karanta aya ɗaya ko biyu ko uku bayan fatiha ba da fatiha bayan fatiha fi subhi wal jumu'ati ana karanta sura sura bayan fatiha ne a sallah ta asba da kuma sallar juma'a wal ulayaini min ghairihima da kuma rak'o'i biyu na farko na wani wayannan wanda ya faɗa waɗanda ake rak'o'i hurhudu biyu na farkon za karanta sura bayan fatiha min fara'idil ayat cikin salloli waɗanda suka zamanto a farallai akan kowa kamar sallan azhar ko sallan la'asr ko sallan a isha ko magaruba biyu na farkon ana karanta sura ko abin da zai tsaya matsayin sura bayan fatiha asaniyatu alqiyamu lidalika sunna ta biyu tsayuwa saboda karatun sura din ma'ana a karanta surar a tsaye to sunna ce kamar yadda karanta fatiha ta zamanto farilla kuma sayuwa saboda ita ma ta kasance farilla to haka nan sura sunna sayuwa saboda ita kuma sunna as-salisatu al-jahru fil ulayayn min al-maghribi wal isha'i wa jumlatu subhi wal shaf'i wal watri wal jum'ati wal aidaini wa nawafil al-layli wal istiqa'i yace sunna ta uku bayyana karatu a rako'o'i guda biyu na farko daga sallar magaruba da isha da kuma bayyana karatu a rako'o'i guda biyu gaba ɗaya na sallar asba da kuma bayyana karatu a shafi'i da watan da kuma sallar juma'a da kuma idi guda biyu idi babba da kuma ƙarama wa nawafilin laili da kuma nafil kudi na dare ana bayyana karatu cikin wa'annan wani da kuma sallar roƙon ruwa neman shayarwa arrabi'atu sunna ta hudu al-israru fi ma'ada zalika koye karatu cikin rako'in da ba sa cikin wa'annan wanda aka ambata koma bayan wa'annan wasirru ma la yusmau yake sirru shine abin da ba a jin sa ba a jin sa ana furtawa a harshe amma ba a jin sa bi uzunin da kunne wal jahru bidduhu bayyanawa kuma shine kishiyar sa ba a zuciya zaka yi karatu ba a harshe zaka zaka za ka na karatun amma ba a ji shi ne sirru in kana karantawa a harshe ana ji kuma wannan shi ne jihar tambihun ya ce faɗakarwa laukara a sirran fi mahallin jihari au jiharan fi mahallin sirri amdan au sahawan al'ayata wal'ayatai la sai a alai ya ce da mutum zai karanta a koye a wurin da ake bayyana wa ko a bayyane wurin da ake surrantawa ya yi wannan ɗin da gangan ko kuma sahawi ne mantuwa ne al'aya wannan mafuli ne na kara'a ɗin ai lau kara al'ayata wal'ayatai ne fi mahallin jihari da zai karanta aya ɗaya ko ayoyi guda biyu to la sai a alaihi babu komai a kansa wannan yana nufi inda zai wuce biyu ɗin to akwai akwai kabali a kansa ko baɗi idan ya surwanta ayoyi uku zuwa sama a inda ake bayyanawa ko ya rage akwai kabali a kansa inda zai bayyana kuma akwai baɗi a kansa amma amma idza qara'a akthara min ayatayn amma idan ya karanta fiye da ayoyi guda biyu wa tazakkara qabla wad'a yadayhi ala rukbatayhi sai ya tuna kafin ya ɗaura hannayensa a kan gwiwoyinsa a ada umar ƙur'ani wa surata zai maimaita fatiha da kuma sura ɗaya daga cikin sunayen fatiha ashirin da biyar ana ce mata umar ƙur'ani ana ce mata umar kitabi ana ce mata fatiha kitabi ana ce mata alwafiya ana ce mata alwafiya ana ce mata arrafiya sunayenta kusan 25 ɗaya daga cikin ummul qur'an wa in tazakkara ba'da wadi yadayhi ala rukbatayhi in ya tuna amma bayan ya daura hannayensa akan gwiwoyinsa la yatu ba zai dawo ba li'anna akda rak'ati saboda kullu rak'a inda bin qasim a wajen abdurrahman bin qasim bi raf'ir ra's daga daga kai ne da zaran ka daga kanka daga rukuni ka gama yin wannan raka'a a wajensa minar rukuni daga kai daga rukuni a wajen ashab a wajen ashab kuma daga zaran ka sunkuya ka sunkuya kai ka gama yin wannan raka'a din illa fi masaila fi a wasu matsaloli wanda shi ibnu qasim din ibnu qasim da kuma ashab din suka hadu minha daga cikin waɗannan matsaloli hazi wannan matsala da yanzu muke magana a kai fa inna aqdaha kullata bi wadi yadayhi ala rukbatayhi da daura hannaye ne kawai akan guyoyin sa shikenan ya gaba yin wannan raka a wannan matsala da wancan matsaloli da yayi ishara zuwa gare su kala ba'dhum wani daga cikin wani daga cikin malikawa na cewa لو ترك الجهر عامدا da zai bayyana da zai bar bayyana karatun da ake yi a wuraren bayyanawa da gangan wakila yastaghfirullah ta'ala wasu sun ce zai nemi gafaran Allah madaukaki zai istighfari ne wala shay'a alaihi ba komai a kansa wakila kuma an ce tabtulu salatu tallasa za ta baci wannan an gina wannan kauli ne akan wajabcin wajabcin sa li'anna hadha min at-tahawun bis sunani saboda wannan yana daga wulakanta sunnoni ne inda da gangan ne kama yata kama yata hawa hawan bil farida kamar yadda yake wulakanta farilla abin da yake nufi shine ne yin wannan da gangan a gaba gaba yakan iya yi wa farilla ma hakan alkhamisatu sunna ta biyar kullu takbiratin sunna kowace kabbara da kake a cikin sallah Allahu akbar Allahu akbar da kake yi sunna ce anan wasu kace sai ka tattare Allahu akbar da kake fada a cikin sallah gaba daya a kowace raka'a to sunna daya wasu mace kowace daya da kake fada Allahu akbar sunna ce ما عدا تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام بندا كبرا تا حرما تفرقو da muke magana akai sauran gaba daya sunna ce amma jumlar su ne a kowace raka'a sunna yadda wasu suka faɗa cikin malikiya wa imma kuma kowace ɗaya daga cikin su ne sunna as-sadisatu ila tasi'a sunna ta shida har zuwa ta tara al-julus al-awwalu fi fi ma fi julusani zama na farko cikin abin da yake da zama guda biyu sallar da ake zama guda biyu kamar masu raka'a furfudu ko kuma masu raka'a uku uku to wannan zaman zaman na farkon sunna ce wa tasahhudul awwal da kuma tahiyya na farko wa sani da kuma tabiu bil lafzil warid da lafazin da yazo wanda aka rawaito daga abin nan Abdurrahman bin Abdul Qari ta hanyarsa daga riwayar Umar bin Khattab wanda ya ji shi yana karantawa akan mimbari mahaifi alayhi salatu wasalam nan gaba da shi akwai jumlar sahaba masu yawa babu wanda ya tanka mishi ko ya mishi inkari wannan yana nunawa yana da hukunci na marfu'i ne وليؤفى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى وندا أقول أبو بوا وندا هودا صحابي بيشي قال رسول الله با بيشي سميت رسول الله با ينا ده حكمشنا مرفوعي cewa ma'aiki ya gani yana aikata wannan abu to wannan yana ɗaya daga cikin abinda malaman hadisi suka yi ijma'i cewa wannan tahiya ta mu ta malikiya tahiya ce sahihiya abu na biyu kuma shine shine kasancewar tahiya yana daga cikin al-alfazul muta'abbada biha lafuzzukan da ake bautawa Allah ake ibada da su irin su kiran sallah irin su kiyama a su irin su iqama irin su tahiya kanta irin su kunuti wayannan duka ba zai yi mutum haka kawai ya zauna ya kirkira da shi a yi ba to irin wayannan abubuwa idan aka rawaito a gun sahabbai to suna da hukunci na marfu'i ne to saboda haka wannan al-Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta al-Imam Darqutni ya rawaito a cikin sunan sunan dishi al-Imam Shafi'i ya rawaito a cikin kitabur Risala akwai ar-Risala na al-Imam Shafi'i shi ma ya rawaito dukkansu da wannan lafazi kuma dukkansu daga tariq na Abdurrahman bin Abdul Qari sannan kuma dukkansu daga hadisin Umar bin Khattab ya karanta wannan tahiyya ya koyar da sahabbai akan mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tahiyya ita ce at-tahiyyatu lillahi haka ce at-tahiyyatu jam'i na at-tahiyya gaisuwa anan ana nufin nazzaha Allah tsarkaka Allah da girmama Allah wanda kowanne halitta ke yi duka duka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne yadda Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko kullun qad alima salatahu wa tasbiha wannan shi ake nufi at-tahiyyat kenan duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta daqqa aw jalla ko min karancinsa ko min girmansa yana da nau'i na ibadar da yake yi kuma dole ya yi wannan ibada imma tau'an wa imma karhan kafiri ne musulmi ne dabba ce dan adam ne aljani ne kowanne iri shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullun kada alima salatahu wa tasbiha din yake cewa wa jilaluhum bil ghudwi wal asal din wanda bishiyoyi bishiyoyi suna wa Allah sujada da inuwarsu kafirai suna wa Allah sujada da inuwarsu kasancewa karhan karhan ba sani ba saboda babu inuwar da yake sama duk inda kaga inuwa a ƙasa yake a sunkuye to saboda haka ne anan aka yi jami'i aka fi at-tahiyyatu lillahi ba at-tahiyyat gaishe gaishe da tasbihai na kowanne irin halitta duka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala az-zatiyatu az-zatiyatu anan sifa ce li mawsufin sifa ce li mawsufin mahdhufi az-zakiyat ma'ana ibadu waɗanda aka tace su aka tace daga zakiya ko zakiya ana cewa zakiya ana cewa zakiya zakiya ya zo ala wazni fa'il sannan zafiya ya zo ala wajen fa'ila shine abin da ka tace shi ka gyara shi cikin ayyukanka shine ko karatun qur'ani ne suna ya kama sallah suna ta kama duk ibada suna ta kama zaka iya yin sallah ne sallah ya kasance irin yanayin ingancin su da kula da su da nutsuwa a cikin su da ba su muhimmanci zai kasance daban-daban ne to tatattun abubuwa waɗanda aka tace su waɗanda ake ji da su gaba ɗaya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala in ma ka ce al'amalu zatiyatu billahi wa in ma ka ce as-salawatu zatiyatu billahi to zai kasance sifa ce na wancan mausufi wanda wanda aka cire an ce az-zatiyatu ne saboda kowace irin nau'in ibada ba ta karɓuwa sai an cike mata da sharuɗa ba ta karɓuwa kuma sai idan an yi saboda Allah to saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ake gaishe shi da wannan lafazi az-zakiyatu lillahi shine wanda ya zo a cikin Qur'ani qala aqatalta nafsan zakiyatan aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ko nafsan zakiyatan تكية بغير نفس أو تفراء هو النمي الطيبات الصلوات بالله wannan abun munakasa munakasa ce asali as-salawatu tayyibatu billahi as-salawatu tayyibatu billahi an gabatar da sifa ce akan mawdu'i salloli waɗanda aka yi su saboda Allah waɗannan sallolin za su kasance zuwa ga Allah ne wanda aka yi dan shi au ko kuma addu'o'i in ka dauki as-salawat lughawi addu'o'i da bayin Allah da halittun Allah gaba daya suke yi to dadada daga cikin su tsarkata daga cikin su wadanda suke cike sharuɗar su ake da bukatar yin su wannan za su kasance za su isa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine at-tayyibatu salawatu ai as-salawatu tayyibat eh shine asalin sa assalamu alayka a ko ina kai wa ma'aiki sallama assalamu din in ma ya kasance sunan Allah kake nufi cikin sunan Allah akwai assalamu ma'ana assalamu assalamu ka'inun fi ri'ayatika ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan sunan assalamu ko yaushe yana nan akan kula da kai akan tsahonka koyaushe eh ma'aiki alisalatu wasalam koyaushe Allah assalamu ya ya sa ma ido ya ga waye isa ya taba ka shine assalamu alayka kenan shine wallahu ya'simuka minan nas shine assalamu alayka au ko kuma assalamu din muqabilin as-salatu akwai abin da ake cewa as-salatu akwai abin da ake ce ma assalamu akwai abin da ake ce mishi arrahmatu akwai abin da ake ce ma atahannunu ko akwai abin da ake ce ma albarakatu waɗannan duk mutaradifai ne idan aka danganta su zuwa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yasa zaka ga riwayoyi da suka zo na yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam salati amma a ce Allahumma salli ko a ce a ce wa salli ko a ce wa bari ko a ce warham muhammadan ko a ce tahannan tahannan waɗannan lafuzzuka ɗin gaba ɗaya mutaradifai ne lafuzzuka ne sukan komawa ga wanda aka ce ya yi wa ma'aiki a fahimci wannan sosai in ka ce ka ce Allah kai wa ma'aiki salati salatin kana nufin na Allah ne idan ka ce Allah kai wa ma'aiki sallama sallama kana nufin na Allah ba irin naka ba idan ka ce ka yi wa ma'aiki rahama kana nufin rahama irin ta Allah ba irin taka ba ba irin taka ba hakan ka ce wa bari hakan ka ce wa tahannan duk lafuzzukan da suka zo saboda haka ne suka zo da mutaradifai suka zo mutaradifai lafuzzukan daban-daban ne amma sukan komawa kan ma'ana ɗaya ne dan me saboda Allah aka ce yayi abin ku fahimci wannan sosai wayanda suka fada iskalin cewa bai halitta a nema wa ma'aiki rahama ba nace warham muhammadan warham muhammadan sun zaci cewa rahamar da aka nema wa ma'aiki din irin rahamar da ake nema wa mamata ne haka suke tsammani alhali daban ne wannan rahama ta musamman ce ta Allah ba ma rahamar da Allah subhanahu ta'ala yake wa ma'aiki ba ma rahamar da ma'aiki Allah yake wa sahaba ko Allah yake wa siddiqai da waliyai ma daban ne da irin rahamar da muke nema wa mamata daban ciki eh daban ciki shi yasa zaka ga a cikin Qur'ani wani lokaci Allah subhanahu ta'ala ya kawo rahama zai ce minhu din misali yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu kaga birawatin bi rahmatin minhu ne ba bi rahmatin minka minka ba bi rahmatin minhu wannan wata rama ce ta musamman ta musamman Allah subhanahu ta'ala shi ya santa kaman wannan ne ai to saboda haka ne a nan idan kace assalamu alayka zai iya kasancewa ya koma layin salati kamar yadda zaka ce wassalatu wassalatu alayka wassalatu wassalamu alayka irin wannan kaman wannan ne ko kuma in ka ce assalamu alayka ga ma'aiki assalamu din anan masdari ne ana cewa assalamatu da ta ana cewa assalamu a ce ta din masdari ya kasance wato kubuta daga duk wani abin da zai ba da tsoro kubuta daga duk wani abin da zai ba da tsoro wannan kubutan ya kasance maka kai mahaifi alaihi salatu wassalam ishara zuwa ga shafa'atu kubra ranar tashin alkiyama babu wanda baya takar baya tsoro sai mahaifi alaihi salatu wassalam domin haka ne zai ce ana laha ana laha din duk annabawa gaba daya hatta annabi isa ya ce shi shi ba zai iya tuna ga wani abin da yayi wa Allah subhanahu wataala ba amma duk da haka wannan wannan rana din ba abin buɗe baki a yi magana ba in ji annabi isa da salatu wasalam amma shi ya ce ana laha ana laha to yana komawa zuwa ga zuwa ga wannan ne ma'ana masdari ne asali ana cewa assalamatu da ta ko a ci a cire kan a ce assalamu to kaga kenan ɗayan wayannan abubuwa guda uku ne ko assalamu sunan Allah ko assalamu layin salati wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san wannan auku kuma assalamu masdari wanda aka cire mishi da assalamatu daga nan aka ce assalamu ɗayan wayannan abubuwa guda uku ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ya kai annabi saboda girma girmama ma'aiki alayhi salatu wassalam bai ce assalamu alayka ya muhammadu ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ha din ana kawo na ittisafi ne ma'ana ina keɓanta irin wannan nau'i na assalamu din da annabi shine ma'ana ha din nan domin haka ni ba ce assalamu alayka ya nabiyyu ba ya nabiyyu ba aka ce ayyuhan nabiyyu ha din na iktisafi na iktisafi ne wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa to anan assalamu alayka din assalamu din zai fi komawa layin salati fiye da wajishi guda biyun da muka faɗa na masdari ne a'a au ko kuma anan assalamu din sunan Allah ne abin da yasa saboda karilar wa rahmatullahi wa barakatuhu saboda rahmatullahi da barakatullahi din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka shiga layi na salati layi salati yana ɗaya daga ciki wannan karina za ta nuna cewa za a fi ganin cewa assalamu din anan na layin salati ne ba assalamu sunan Allah ba ko assalamu masdari saboda akwai abubuwan da qara'ini suke mayyaze suke mayyaze ma'anonin da ake nufi anan idan aka ce rahmatullahi kamar da muka bayyana ne a can to an nufin rahamar ta Allah idan rahamar ta ya aji ya ajiye wa manzansa hakanan kace albarkatu wa barakatu albarkatu barak albarkatu irin na ma'aiki shi ma ba irin nawa ko naka ko na sauran musulmai ba wannan gaba ɗaya wayannan abubuwan irin na ma'aiki na Allah wanda ya ya dace da ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan yana ɗaya daga cikin shawahidin da za su tabbatar maka da cewa salatan da suka zo da lafazin warham muhammadan dinnan salatai ne sahihai saboda wan hadisin tahiyya hadisi ne sahihi babu sabani akan raunin sa to saboda haka wannan wa rahmatullahi din zai zamanto sheda ne dalili ne da zai nuna cewa salatai da suka zo da warham Muhammad salatai ne ingantattu sabanin kaulin wasu daga cikin malaman hadisi da suke faɗan wannan wanda sun fada cikin wannan shubha ne suna ganin cewa nemawa ma'aiki rahama din mayar da shi baya ne saboda sun zaci cewa wannan rahama din ordinary rahama ake ne sun zaci wannan ne ta wannan ne suka fada cikin wannan shubha din kamar da al-hafiz bin hajar ya mayar musu da murtani da raddi a cikin sharhi sayyid bukhari fathul bari din assalamu alaina mu ma amincin assalamatu mu ma Allah subhanahu wata'ala ya tabbata kan wannan zai nuna maka assalamu alayka din da assalamu alaina din jumla ce khabariyya bi ma'anar insha'iyya ma'ana addu'a ake nufi da su an nema wa ma'aiki ne assalamu da rahmatu da barakatu na Allah haka nan mu ma mu ma masu yin tahiyya din amincin Allah subhanahu ta'ala da ya tabbata a kanmu wa ala ibadillahi salihin a bisa kuma bayin Allah salihai idan ka ci as-salihi yana hada kowa da kowa kowa da kowa annabawa ana ce musu as-salihun siddiqai ana ce musu as-salihun shuhada ana ce musu as-salihun wali ana ce musu as-salihun amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka iya yin ridda ma in kace da mahaifi salihu saboda shi ya fi sun kace mishi sali ko ka ce wa ma'aiki shi musulmi ko mumini ko salihi ne tsoron Allah ne domin haka ne ibnu kuwaisira ibnu kuwaisira da yace da ma'aiki ittaqillaha ya zai ya ridda idda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mishi a hadara tasa ya yi hannabiyyu taqillaha wannan hadarar Allah ce hadarar ta isa ta gaya wa ma'aiki ittaqillaha amma shi da bai isa ba da yake wa ma'aiki ittaqillah ko aidan sai rida ya zamo wancan ana neman shi bayan shekara 40 sai na ali ya samu shi ya kashe shi ya kashe shi wanda shi ne asalin tushen yan izala ka gaya wa kowa kai tsaye kai tsaye ka fara eh akwai littafin da muka rubuta man ha'ula'i mun tara hadisan ibnu kuwaisira kam kofin ya shiga hannun 'yan izada sama da shekara goma su ba da ansa a kan waɗannan hadisai sifofin wannan a wannan zamani sifofin suwaye ne au ko kuma waɗannan hadisai ne da ihai ne ɗayan amsan guda biyu na har yau su fito ba shin hadisan nan da ihai ne au shin sifofin wannan mutumin wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tabbatar da cewa yana da juriya إن من ذئبي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ذنا ko ya haƙiru a hajjiku salatahum a salatihim dinnan waɗannan sifofi ko su fahawul a halami a hadasu afnan waɗannan sifofi dawa suke yi macin suke yi daidai a wannan zamanin da muke magana a kai har wani ɗan zada da ya ga wannan littafi ya ce in har waɗannan hadisi sun inganta ya ce akwai matsala kuma sun inganta saboda daga cikin waɗanda suka rawaito waɗannan hadisi duk har da har da Imam Bukhari Imam Muslim sun rawaito wanda ba a sabanin akan ingancin hadisan da hadisan da suke ciki saboda haka shi ma'aiki harkar sa daban zaka ga a cikin Qur'ani cikin Qur'ani Allah subhanahu ta'ala ya kira annabawa salihai ya kira su mu'minai ma innahu min ibadil mu'minina ko ko fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin annabi yunus ba ko inna wajadnahu sabira as-sabiri ko sai irin wannan to amma mahaifi alaihi salatu wassalam in kana so ka kira shi da waɗannan sifofi sai dai ka kayyade shi za ka yi cewa awwalu salihin awwalu mu'minin awwalu abidin za ka yi faɗan wannan amma salihi muni sabiri a gane wannan sai ka yi rikama alayhi salatu wassalam shine bayan wannan za ta ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wahdahu la sharika la anan wahdahu da la sharika lahu din tazili ne abin da ake cewa tazili suna dauke da ma'anan la ilaha illallah din ne an ambaci ma'anan la ilaha illallah amma da wani lafazi daban kace la ilaha illallah yana nuna kadaitaka sai kace wahdahu shi ma yana nuna kadaitakan Allah kuma ka kada cewa la sharika lahu wannan shi shi ake ce ma tazili a cikin ilimi na ma'ani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina tabbatar da cewa mai wannan suna mai albarka mai daraja bawansa ne kuma manzonsa ne na duk matsayinsa da muke magana a kai shi bawan Allah ne idza kunta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma qad shi'ta la tajshi ikra wala tajshi kufra shi duk matsayin nan bawan Allah ne shine maulana shaykh muhammad ibrahim yake cewa wal abdu ma balaga abdu shi bawa duk matsayin da ya kai yana na a wannan hadara ta ubudiyya wannan ne zai nuna maka girman hadarar Allah inda ma yake ya dai salatu wasalam ya zama bawa ya ya girman wannan gullaki ta kani ta abu inda ma yake ne bawa ne a wannan la haula wala quwwata illa billah ya ya girman wannan hadara eh ya ya girman wannan hadara yake alayhi salatu wasalam العاشرة سنة قومة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي وما يكي عليه الصلاة والسلام النبي في التشهد الأخير أتهي أنا كرشي وانا سنة في أولا ما لمن شكوه أما أقول سوباي جد سلا لبا صلاة وانا سلا ما أتكرمها saboda haka ne ma ake yin sai ya bayan rakoyi guda biyu raka biyu wannan an yi sallah raka biyu to shi a yi tahiyya cikin tahiyyan za a ce assalamu alaika sai ma'aiki a kurubin din wannan raka guda biyu su samu shiga tukuna a ƙara yin wasu raka'o'i guda biyu saboda assalamu alaika din salati da shi ma kamar da dazu muka yi bayani assalamu arrahmatu albarakatu at-tahannun duk salatai ne gaba daya wahiya ita ce da wannan lafazi ya kawo Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammad ya Allahumma asalin sa ya Allah ne eh sai aka cire ya harfin nidai maimakon ta sai aka kawo mimun ne shadda a ƙarshen sunan Allah aka ce Allahumma domin haka ne kauli sahihi ba a hada saboda in aka cire abu a nahwu ko sarfu aka kawo wani abu maimakon sa to wannan abin da aka cikin kuma ba za ka a hada su dai ba shi yasa ibn malik al-sirri yake cewa wa wa aktaru allahumma bi ta'awidi wa sajja allahumma fi qaribi yake cewa yawancin yawancin malaman nahwu allahumma da ta'awidi ne ni mutum tana wacin ya din da aka shirya wa sajja allahumma yake kaɗan ne za ka ji suna cewa yallahumma a haɗa yaɗin da aka kiri da ni mutum da take wakiltarta wannan ma yake fi kariri a waƙe ne yake zuwa saboda zarura ba magana haka zube ba yace haka shi ne allahumma ya allahu kenan salli ala muhammad maganan gaskiya kuma aka ce kai wa kai wa annabi salati to shi ne abin da ake ce ma salati har yau ba wanda ya san menene sakamakon wannan yi maganar gaskiya shi yasa za ka ga wanda suke fassara ma'anar salati suke sabani eh saboda haka sa'adin da ake ce ma salati din Allah yana wa ma'aikaci har yau ba takamamman me ake nufi ba wanda ya sama har yau domin haka ne ai Allah ne da kai shi yake da ba ba da yin salati ba Allah ne aka ce ne ya ba shi ne yin salati shi ne yake abun ba to shi ne Allahumma salli ala Muhammadin Muhammad suna ne mai daraja wanda aka ɗauko shi min alhamdi saboda a yaba duniya ta yaba masa saboda shi ya fi kowa yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala farkon wannan salati ya zo da Muhammad karshensa kuma ya zo da majidu hamidun majidu saboda Muhammad din Muhammad ɗin Hamidu ya yi mukabala tare da shi, Talatin kuma Majidu ya yi mukabala tare da shi. eh shi yasa wasu da wannan suke duba cewa in aka ce idan aka ce an yi wa ma'aiki salati ma'ana an kara mishi majidu ne an kara mishi majidu da daraja ne suka fassara salatu da wannan lafazi majidun din wa ala ali muhammadin da kuma alayen muhammad sallallahu alaihi wasallam alayensa su ne a family guda shida gidan ma'aiki a gidan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu gidan ja'faru gidan Aqilu, gidan Abbasu, gidan Ja'faru, gidan Abbasu su ne abin nan family guda shida in haka ce ahalul baiti alaye wayannan su su ake nufi guda uku daga ciki abin nan Banu Hashim da kuma Banu Abdul Muttalib sai na Ali da Ja'far da Aqil da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam su Banu Abdul Muttalib ne sannan kuma Abbas da Hamza su kuma Banu Hashim ne wannan su ne ahlul bait inda aka ake ake salati a gare su kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim abin da yasa an aka ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim salati din kususiyya ce ta annabawan da suka zo a bayan annabi ibrahim da yawa mutane su gane wannan ba ma'ana ba a yi wa annabawan da suka zo kafin annabi Ibrahim salati sai dai salamu shi yasa zaka yanci salamun ala nuhin fil alamin zaka ce salamun ala aliya ma'ana salamun ala ilyas kenan salamun ba salatin ba to saboda haka ne kama sallaita ala ibrahima ya kace wa ala ali ibrahima din kenan ali ibrahim sune annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim annabawan da suka zo kafin annabi Ibrahim za a musu sallama amma ba a musu salati sannan za ka gane shi salati ne yana sama da salamu assala yana sama da assalamu ne to domin haka ne idan kai wannan salatin abin da salatin yake nufi shine in kai lafazinsa guda ɗaya duk salatin da aka yi wa annabi Ibrahim kuma aka yi wa annabawa da suka zo a zuriyar kaf to in kai ɗayan wannan to shi ne ka tattare wannan salitan gaba ɗaya ki tayi wa ma'aiki alaihi salatu wa salam gaba ɗaya ka tattare su gaba ɗaya to shi ne kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad barik din ne kamar yadda azu muka yi magana yana layin salati ne domin haka ne masdarinsa zai iya kasancewa mazdarin fi'ilin salati au ko kuma fi'ilinsa zai iya kasancewa fi'ilin mazdarin salati saboda haka as-salatu as-salamu al-barakatu al-barakatu at-tahannu wannan duk mutarajifai ne suna layin salati ne gaba daya saboda bunƙasa harkar ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda aka bunƙasa harkokin annabi Ibrahim shine kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina a zamanin su kenan a halittun zamanin su gaba daya wannan zai nuna maka cewa zamanin annabi ibrahim da annabawan da suka zo a bayan su zuwa kan annabi isa din to halittun wannan zamanin gaba daya suna musu salati suna nema musu baraka to shine fil alamina yazo cikin wannan riwaya din innaka hamidun majid hamidun yana komawa sunan Allah ala Muhammadin da aka faɗa majidun kuma yana komawa ma'anan asalli din kenan abin da ake ce ma allafu wan nashr amma ba a rattaba shi ba akwai allafu wan nashr murattab akwai ghairu murattab ne salli din yana duba majidun ne ishara zuwa ma'anan salati din sannan ala muhammadin din yana duba hamidu hamidu saboda muhammad mushtaqun min alhamdi hamidun ala wajhi fa'il mushtaqun min alhamdi wannan shine takaitaccen fassarar salati ibrahimiyya kenan wanda al-imam yusuf al-nabahani duk da ma ba shine ya tattare ba su al-imam sakawi a gabanin su al-imam nawawi sun yi ƙoƙari su tattare lafuzzuka da riwawoyin a salatu ibrahimiyya yayin da suka tara suka tara siga da lafazin salati ibrahima ibrahimiyya talatin da wani abu to da dadewa ina tunanin in tattare riwayoyin salati ibrahimiyya to takrijat ina yi zuwa wannan lokaci na samu lafazi siga guda casa'in da tara bayan wa'incan wanda su imamun nawawi su sakawi suka tara ban yi tasirijin wanda su suka kawo ba ma'ana tazyini akan abin da su suka kawo lafuzzukan salatu ibrahimiyya sigogi guda talatin da wani abu yanzu na tara guda casa'in da tara adadin asma'ullahi husna amma ba su kare ba da su kare ba lafuzzukan sigoginsa daban-daban lafazi daban-daban iri ne alhadiyat ashar ta ta goma sha ɗaya qawlu sami Allahu liman hamida faɗan sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya gama jin abin ya gama jin wanda ya yaba mishi ya gode ni bil imani imani zai iya faɗan wannan wal fazzi sallah shi kadai zai iya zai iya faɗan wannan bai kawo maganin mamu ba saboda mamu shi Allahumma rabbana wa lakal hamdu yake fada idan limami yace sami Allahu liman hamida mamu zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu dalilin wannan mazhabar mu ta malikiya ya zo a hadisin Abu Huraira ya zo a hadisin Anas da Aisha ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan shine dalilin malikiya da suke cewa wala yaqulu hal wala yaqulu hal imam duk shi limami baya fadan Allahumma rabbana wa lakal hamdu duk tunda cewa wai za kala idan limamin yace sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu kenan shi imamu baya fadan sami Allahu liman hamida sannan shi limami baya fada Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan shine dalilin mu na malikiya الثانية عشر سنة تقوم شادي والثالثة عشرة الثانية عشرة والثالثة عشرة سنة شادي ودشاؤك الرد على الإيمان ما يرد سلم كالإيمان والرد على على من على يساره da mayar da sallaman da aka yi a kan wanda yake hagu hagu hikimar wannan shine tunda shi ya maka ya mayar maka da sallama to kai ma sai ka mayar musu da sallama kamar da jiya muka yi magana in sallama ɗaya za ka yi a ɗayan za ka mayar wa limani da wanda yake damanka da hagunka gaba ɗaya idan kuma sallama biyu za ka yi na farkon za ka mayar wa damanka da limani sannan kuma ta biyun kuma sai ka mayar wa wanda yake na hagu الرابعة عشرة سنة قوم شافدو الجهر بتسليمة التحليل فقط bayyana sallama ta fita a cikin sallah shine sallamar da za ta halalta maka yin komai cikin abubuwan da sallah ta hana ka yin su to wannan za ka bayyana a bayyanawan sunna ce inda za ta surranta sallar ka tayi amma ka bar sunna alkhamisata ashara ta goma sha biyar al-insatu bil imani fima yajharu fihi yin shiru da sauraron limani cikin abin da limanin da yake bayyana karatu kai shiru ka saurara as-sadisa ta asara ta goma sha shida a suturatu bil imani wal hazbi kafa wani abin da zai zamo sutura ga limani da kuma mai yin sallah shi kadai bai kawo mamu ba saboda za ka iya wucewa tsakanin limani da mamu kamar da yazo a cikin hadisi Abdullahi bin Abbas yana cewa an yi safu ana sallah wasu daga cikin sahabbai tsakanin limami da safu ko safu da safu suka iya wucewa da jakin su ba ruwan to shi yasa yace lil imani wal fazdi limami zai kafa wani abu a gaban sa saboda kada wani ya zo ya wuce mai sallah shi kadai ma zai kafa ana ce mishi a sura kenan kamar yadda yazo a cikin hadisi la'an la'an la'an yatifa ahadukum أربعين خير له من أن يمر أن يمر بين يدي المصلي أربعين رواية أبو هريرة أكتمشي sanatan sai ce a baitu aka ce shaharan ne ce a baitu ce yawmin ne ce a baitu saboda ba zan faɗi abin da ban ji manzo sallallahu ya faɗe shi ba ni ji ne ma'aiki yana cewa li an yaqifa ahadukum bayna bayna yaday al-musalli 40 khairul lahu min an yamurra an yamurra bayna yadayhi ban ji ya ce sanatan ba ban ji ya ce shaharan ko yawman ba sai yasa yake cewa a baitu ɗaya daga cikin abin da mutane ke tahawuni sosai a kai in har za a ce ka jira shekara arba'in kafin ne sallah ya gama sallah ka wuce wani irin zunubi ne a kansa shekara arba'in saboda karka yadda ka wuce ta gaban mai sallah karka yadda ka jira ya gama an ko kuma ka kewaya ta wani gu ka wuce kar ya lafta maka da zunubi haka kurun baka san hawa ba baka san sauka ba ويأسم المار بين يدي المصلي yake mai wucewa ta gaban mai yin sallah ya kan dauki zunubi idza kana lahu manduha idan akwai abin nan a fili wani gu wanda za a ji a wuce wannan shine kaulin malikiya saboda wa ma ja'ala alaykum fid min haraj cikin addini babu haraji da kunci malikiya suka kayyade suka kayyade riwayar da wannan cewa idan ba gun wucewa kana da uzurin da zaka je kai zaka iya wucewa kai kai ba inda zaka wuce zaka iya wucewa as-sabi'ata ashara sunna ta goma sha bakwai az-za'idu ala ma yasau salama min al-julus thani ma'ana zaman da ƙarin zama wanda ya yalwaci yin sallama a ciki kamar da jiya muka yi bayani cewa zaman aiwatar da sallama din wannan shine farilla to ƙara wannan zaman bayan tayin din da zai aiwatar da sallama din ka ƙara misali idan zamanka da tahiyyarka da salati da komai da komai da zaka yi zaka iya ɗaukar ka minti uku kamar da jiya muka bada misali to minti ɗayan shine zai ɗauki ka kai sallama ciki to zaman ka na minti ɗaya wannan shine farilla minti na biyu da na uku kuma shine wanda yanzu muke magana a kai ya zaman to sunna shine az-zaidu ala ma yasau salama min al-julus thani as-saminata ashara sunna ta goma sha takwas az-zaidu ala miqdar tuma'anina da kuma ƙari gurgudun nutsuwan da aka yi magana a kai ta ƙara shi zama cikakken nutsuwa ba nutsuwa haka a je kana yi ka ba ba irin wannan ba to wannan zai kasance sunna ne agun kuma sufaye farilla ne kawai da shi agun sufi duk sallar da mai tunani a ciki ba ta karbuwa wajen in kai sallah ko ibada kana tuna wani Allah a ciki shirka ne kana sallah kuma kana tuna wani tanakudu ne da tanakudu ne wannan inda gaske ne Allah kake bautawa sallah kake bai kamata ka tuna wani abu kuma daban a cikin zuciyarka to amma saboda wa yuti Allah wa rasuluhu la yalidukum min a'malikum shay'a ake kiryarin din sallolin mu ake karba kawai a daidai kawai eh an kawo batir an kawo batir